إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد a ci gaba da karatu na wannan makaranta mai tarin albarka makarantar ibn taimiyya yau muna ranar alhamis wacce ta yi daidai da ranar takwas ga watan jima'a al'akhira jira 1445 wanda ya daidai da ranar 21 ga watan 12 2023 miladiya yau karatunmu bangaren mustalahul hadis ne da muna karatu cikin littafin taisiru mustalahil hadis wallafar al-sheikh mahmud ahmad al-tahan alaihi rahmatullah wanda wannan shine zai zama majalisi na 51 cikin jerin karatattakan wannan littafi muna cikin babi na hudu shine kuma babi na karshe a cikin littafin albabin rabi wanda yake magana akan al-isnadu wa ma ya ta'allaqu bihi da yake magana akan isnadi da abin da yake alakantuwa da isnadi mun tsaya matashiya ta biyar a darasin da ya gabata yau za mu tashi matashiya ta shida almutashabihu haka ne almutashabihu ya sa lamba ya ce huwa ya tarakkabu minan nau'ai ne qablahu wanda shi wannan nau'i Uh, yana ginuwa ne daga nau'in hadisi guda biyu da suka gabace shi ai min nau'ai al-muttafiq wal muftariq wal mu'talif wal mukhtalif ko wanda muka wuce a baya a baya mun wuce nau'in hadisi guda biyu wani su muka yi karatu a kansu a darasin da ya wuce al-muttafiq wal muftariq haka ne muka ce almuttafiq wal muftariq na farko kenan shi da sunayen marwaita su zo daya da sunayen iyayensu abinda ya sama ta bangaren rubutu da kuma lafazi da sunayensu da na iyayensu duka daya ko nisbarsu ko alkuniyarsu duka ya zo daya amma kuma ya zama mutane ne daban-daban kawai dace ne aka yi sunansu da na baban da na kakan duka iri daya ko kuma da sunansu da dangantuwarsu da alkuniyarsu ko dangantuwarsu iri ɗaya amma kuma mutane ne biyu daban-daban to kenan almuttafiq sun yi ittifaki a suna wal muftariq kuma sun bambanta a shakhsiya kowanne mutum ne daban sannan muka zo muka yi al-mu'talif wal mukhtalif ko muku manta ba shine sunaye da laƙubba da alkuniyoyi da ansab wato dangantuwa a danganta mutum da kabilarsa ko garinsa ya zo ɗaya a rubutu amma a lafazi ya bambanta an gane a rubutu in ka kalla za ka ga duka ɗaya ne salam da salam rubutu duka iri ɗaya ne shaddan nan ce kawai za ta bambanta nan za ka karanta shi da salam nan kuma za ka yi tashdid ka ce salam ko kuma bazzar abin nan al-bazzaz da al-bazzar misali thauri attauzi kaga a rubutu da yake su ba sa sa ɗigo a da duka iri ɗaya ne miswar da musawar duka za ka ga a rubutu rubutun ɗaya ne amma a lafazi sai ka ji lafazin ya bambanta wannan shine al-mu'talif al-mu'talifu wal mukhtalif to shi wannan al-mutashabih shi kuma kamar an gina shi ne ko an har hada shi ne daga nau'i biyu nau'i biyun ne su kuma suka haɗu shi ne ya ce min nau'ai al-muttafiq wal-muftariq wal-mu'talif wal-mukhtalif za mu zo mu je yadda aka yi na farko awwalan ta'rifuhu ta'rifin wannan nau'i na almutashabih yace alif na farko lugatan a lugar larabci in aka ce almutashabihu ismu fa'ilin ne min at-tashabuhi ismu fa'il ne min at-tashabuhi bi ma'ana da ma'anan at-tamasul shine kaman kaman wato tashabuhi shine kamantacceniya kenan da ma'anan at-tamasul wani abu ya zamo misalin wani abu ko kuma yayi kama da wani abu kwatankwacin wani abu wani abu ya zama kwatankwacin wani abu wa yuradu bil mutashabih huna amma abinda ake nufi da al mutashabih anan shine al multabis al multabis shine abinda yake mai rikitarwa an gane shine multabis abinda zai cakudu tsakanin wani abu da wani abu ya rikitar da kai shine cakuduwar abu ta yadda zai rikita mutum wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun cakuda ƙarya da gaskiya a kasa ganewa wa minhu al mutashabih wa minhu al mutashabih min al qur'an daga wannan ne aka samo kalmar mutashabih ko abin nan ko kuma daga wannan ma'anan ne kalmar al mutashabih da ta zo a qur'ani kuma tana bayar da irin wannan ma'anan ne iltibasi minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu wa ukharu mutashabihat kenan mutashabihat su ne masu rikitarwa ayoyi da yake masu rikitarwa saboda ma'anansu ba ta fito fili ba in gane suna ɗaukar ma'anoni da yawa shine allazi yaltabisu ma'anahu ai allazi yaltabisu ma'anahu shine abinda ma'anansa yake yake cakudewa da juna a kasa gane wace ma'ana ce daidai to shi ake nufi ana an gane kenan almutashabih nan ba ana nufin kamantacce ne ba ana nufin wato nau'in wato wani nau'i ne wanda yake rikitarwa sakamakon iltibasi da aka samu a cikin cakuduwar wasu abubuwa da suka sa in mutum ya zo sai abin ya rikitar da shi ya kasa gane menene daidai to wannan ma'anar ita ake nufi ba istilahan ta'arifin almutashabih a istilahi na malaman hadisi suka ce shi ne an tattafiƙa asma'ur ruwati lafzan wa khattan shi ne sunayen marwaita ɗin su dace ta fuskar lafazi da kuma rubutu a lafazin duka iri ɗaya ne a rubutun ma duka iri ɗaya ne wa takhtalifu asma'ul aba'i lafzan la khattan amma sunayen iyayensu su kuma sai su bambanta ta fuskar lafazi amma ba rubutu ba a rubutun duka iri ɗaya amma lafazi shine zai bambanta au bil aksi ko kuma a samu akasin haka me ake nufi da akasin haka ka biyo lamba ga tanan ƙasa ai ka an takhtalifa asma'ur ruwati nutqan kamar yadda ko kuma ya zama marwaitan su ne sunayensu za su bambanta a furuci marwaita ba iyayen ba su marwaitan sunayensu su bambanta a furuci ban da rubutu za ka ga rubutun iri ɗaya amma wajen furtawa kamar salam salam sai su bambanta a rubutu iri ɗaya amma a lafazi ya zama sunayen sun bambanta wata tafiku asma'ul aba'i hattan wa lafzan amma sunayen iyayen su kuma su dace a rubutu da lafazi shi ne ma'ana ko akasin haka ko zama sunayen marwaitan ne za su dace a rubutu da lafazi sunayen iyayen ya dace a rubutu ban da lafazi ko kuma ya zama sunayen marwaitan ne za su bambanta su dace a rubutu amma su bambanta a lafazi amma na iyayen ya zama ya dace a rubutun da lafazin duka shi ne aubil aksi ko kuma a samu akasin haka to kaga an kamar an haɗo waɗancan nau'ukan biyu ne aka haɗe wuri guda nan an samu dacewar lafazi da rubutu a wajen marwaita kaɗai ko a wajen iyaye kaɗai sannan an samu bambanci kaga nan ya zama kamar an samu almuttafiq kenan wal muftariq kamar an samu muftariq mukhtalif abin nan almuttafiq wal muftariq ana ya zama da sunayen da sunan shi da sunan wancan marwaicin duka ɗaya ne ba bambanci a lafazi da rubutu amma mutane ne biyu daban-daban kaga nan an samu al-muttafiq wal muftariq ko kuma wajen iyayen ne za a samu wannan al-muttafiq din wal muftariq sannan in an koma kuma wajen ɗayan wajen iyayen shi kuma sai a samu a samu al-mukhtalif abin nan a samu al-mukhtalif wal mukhtalif wanda muka yi na ƙarshe gangane ɗaya ɓangaren al-muttafiq wal muftariq ɗaya ɓangaren al-mukhtalif wal mukhtalif tsakanin uba da uwa a tsakanin marwaci da mahaifi saman kun gane saɓanin wancan duka ne gaba ɗaya da iyayen a wajen almuttafiq wal muftariq zaka samu da marwaicin da mahaifinsa duk sun dace da na wancan da shi marwaicin da mahaifinsa duka sun dace ba bambanci amma dai mutane ne kawai suka bambanta wannan wani mutum ne daban ubansa ma wani mutum ne daban wancan ma wani mutum ne daban mahaifinsa ma wani mutum ne daban amma kuma sun dace a suna an gane ko a lafazi da da abin nan sun dace a suna a lafazi da rubutu shi kuma wannan al-mu'talif wal-mukhtalif sai zamo a rubutun sun dace amma a lafazin ne suka bambanta an gane duka kuma gaba ɗaya uban da uwa abin nan wajen bangaren marwaicin da mahaifinsa to amma anan sai aka raba ko ya zama bangaren uban ne aka samu dacewa tsakanin lafazi da da abin nan lafazi da da rubutu ko kuma a zama a wajen ɗan ne aka samu wannan dacewar an gane to in an samu dacewa a nan to nan kuma za in an samu muttafiq da mukhtalif abin nan an samu muttafiq da mukhtalif abin nan muttafiq da muftariq kiyaye ya an samu mukhtalif da muftariq a wajen ɗa to za a samu mu'talif da mukhtalif a wajen uba in kuma a wajen uba aka samu mu'talif da mukhtalif to a wajen in a wajen ɗa ne aka samu mu'talif da mukhtalif to a wajen uba za a samu muttafiq da kuma muftariq so yake yi gwari-gwari to kai in je yin gwari-gwari kuma in maida ku gwarawa kuma ku kasa gane to shine al-mutashabih yace amsilatuhu gaba na biyu misalansa محمد بن أقيل محمد بن أقيل بضم العين تسي أسمون محمد بن أقيل بفتح العين كأنا وجه محمد محمد أنسى متفق ده مفترق duka sunan ɗaya amma mutum biyun daban-daban amma wajen ubawa uqail aqil daga wajen rubutun duka ɗaya ne amma mutum biyun kuma abin nan wajen ma'ana wajen wajen wajen lafazi a rubutun duka daya amma wajen lafazi wannan zaka ce masa uqail wannan kuma ka ce masa aqil kaga anan sai aka samu al-mu'talif wal muftariq yace ittafaqat asma'ur ruwat wa ikhtalafat asma'ul aba kaga sunayen marwatan sun dace amma sunayen iyayen kuma sai suka bambanta yawa ba na biyu akwai shuraih bin nu'man akwai suraih ibn nu'man aga shuraih da suraih to aga nan duk rubutun iri ɗaya ne dan su can da ba dugo suke ba aga wannan kawai in ka zo zaka wannan shuraih ne bin nu'man wannan kuma suraih ne bin nu'man to idan ka zo kaga an rubuta babu dugo ba ku ba wasali sai ka kasa ganewa sai ka rikice to shuraihu ne bin nu'man bin nu'man ko kuma suraihu ne to shine iltibasin da ake magana kamar da zaka zo ka samu Muhammad bin Aqil ko bin Uqail babu wasali sai ka kasa gane Muhammad bin Uqail ne ko Muhammad bin Aqil to shine rikicewar shine al-mutashabih din shine iltibasin da mutum zai fuskanta kina akwai bukatar mutum ya koyi wannan ilimin don sai duba da wasu abubuwa da zai yi la'akari da su sai iya gane wannan bin uqail ne wannan kuma bin aqil ne duba da almajiransu da malamansu da kaza da kaza nan zai iya ganewa to kaga in baka karanci wannan fannin ba ba za ka iya gane wanne ne cikin biyun ba shine amfanin karatun wannan ilimin to haka shi ma in ka zo ka samu shuraih bin nu'man ko suraih bin nu'man ba wasali ba dugo ba za ka gane wanne ne cikin biyun ba sai ta hanyar koyar wannan ilimin shi ne zai sa ka gane ta hanyar duba da almajiransu da malamansu da kaza sai ka iya gane wanne ne daga cikin biyu ta'iwa kuma ɗaya mai rauni ne ɗaya amintacce ne to kaga nan ne ma za a fi buƙatar sanin wane ne cikin biyu na uku fa'idatuhu fa'idar wannan ilimin yace wa takmunu fa'idatuhu fi dabti asma'ir ruwat wuce fa'idar wannan ilimin sanin wannan fannin takan buya wato takan kasance ta tattaru fi dabti asma'ir ruwat a wajen kiyaye sunayen marwaita kowane marwaci kai kokari ka samu babu kiyayewa game da da sunan shi zama ka san sunayen marwaita gaba daya da zaran an ambaci marwaici to ka san wanne ne cikin biyun wannan ne ko wannan wa adamul iltibasi fi nutq biha da kuma rashin samun rikicewa a wajen furta su kar ka zo wajen Muhammad bin Aqil ka ce Muhammad bin Uqayl misali to kaga sai zama an samu iltibasi wajen furtawa wa adamul wuqu'i fi tashifi wal wahmi da kuma rashin fadawa abkawa cikin tashifi kuskuren rubutu wal wahmi da kuma wahami a zaci wannan shine wannan alhali kuma ba shi bane to wannan shine fa'idar sanin wannan ilimi zai baka damar iya kiyaye sunayen marwaita ta da ba za ka samu iltibasi wajen furta sunayen ba kuma ba za ka afka cikin kuskure wajen rubutawa ba ko wahami rabi'an na hudu anwa'un ukhra min al-mutashabih wasu nau'uka na daban na daga mutashabih yace hunaka anwa'un ukhra min al-mutashabih akwai wasu nau'uka na daban daga shi wannan mutashabih din yace azkuru ahammaha zan ambaci mafi muhimmancin su min faminha daga cikin su akwai alif na farko an yahsula littifaqu fil ismi wasmil abi a samu dacewa ta fata abku a cikin suna da sunan uba duka sun dace illa fi harfin au harfai ne in banda a cikin harafi ɗaya ko harafi biyu misali misalin muhammad bin junayin da kuma muhammad bin jubair wannan hunayin ne na farko muhammad bin hunayin wa muhammad bin jubair daga muhammad bin in ka zo ba wasali ba ɗugo saka kamar sun yi kama muhammad bin hunayin wa muhammad bin jubair su ba wannan wasu marwaita ne masu wa'annan suna ba na biyu au yahsulu littifaq fi lismi wasmi al-abi khattan wa lafzan lakin yahsulu al-ikhtilafu fi at-taqdim wa at-ta'khir ko kuma a samu ittifaqi ya abku a cikin suna da sunan mahaifi hattan wa lafzan ta ɓangaren rubutu da, da lafazi lakin ya hasulu da ikhtilaf fi taqdimi wa ta'khir amma inda za a samu ikhtilaf din shine wajen gabatarwa da kuma jinkirtarwa ya zama a nan uban zai riga dan zuwa a can kuma dan sunan dan zai riga na uban zuwa an gane na gaba ta koma baya baya ta koma gaba na farko ya ce in ma filismaini jumlatan ko dai a cikin sunayen guda biyu a dunkule mislu misalin al'aswadu bin yazid wa yazid bin al'aswad ka gani al'aswadu bin yazid wa yazid bin al'aswad nan ma ya sa lamba ya ce wa hadan nau'u to wannan nau'in yusammihi ba'duhum al-mushtabihul maqlub wasu daga cikin malamai suna kiransa al-mushtabih al-maqlub وهو مما يقع فيه فيه الاشتباه في الذهن لا في الخط wanda wannan ishtibahin rikicewar yana abkuwa ne a cikin kwakwalwa ba a rubutu ba sai mutum ya rikice a kwakwalwarsa a kasa gane wanne ne gaba wanne ne baya wa rubba man qalaba yasmahu ala ba'd ruwa ko wa rubba man qalaba rubba man qalaba an qalaba ismuhu ala ba'd ruwa ko in qalaba ismuhu in man ɗauki in kalaba ɗin akwai fa'idansa mustatir ya so da dama wato sunan nasa zai rikice wa rubba man kalaba ismuhu ala ba'adar ruwat maɗauki ismuhu ɗin shi ne fa'ilin fi'ila ya so da dama sunansa zai rikice sunan nashi zai rikice wa wasu daga cikin marwaita an gane sunan sai ya rikicewa wasu daga cikin marwaita na gaba ne baya ko na baya ne a gaba ana iya samun wannan ko kamar tsakanina da wani malami lokacin ina tawa ni ni ni, ni sunana abdulkadir hassan ce kuma sunansa hassan abdulkadir da duk lokacin ya zo gabatarwa wani lokacin ya kace mai gaban nan mai wa'azi na gaba shine suna hadawa da malami ne suna ganganci mai hadawa mai wa'azi na gaba abdulkadir hassan to wani lokacin sai ya taso a ce ba shi bane saboda a dama ana samun rikicewa wannan an saba ni din nan da an ce min hassan abdulkadir amsawa nake ya aka ce min abdulkadir ma kuma amsawa nake hatta a cikin takarduna akwai wannan matsalar tunda a sudan hannun makaranta na ƙari hassan abdulkadir ake ce sai suka gabatar da sunan uba akan akan sunana har na kare har na hito to amma asalin sunan kuma abdulkadir hassan to na dawo nan wajen rubutawa kuma za a yi man takardu na nijar tunda can aka aihe ne can na girma amma nan ne kasanmu na asali to ranar dawo nan za a yi man takardun kasanmu kuma sai aka sa abdulkadir hassan yanzu na ɗauko maka takarduna na sudan hassan abdulkadir za ka gani amma na ɗauko maka takarduna na nijar abdulkadir hassan za ka gani mun gane to da haka duk wanda aka kira ni amsawa nake saboda na saba ji kenan wani lokaci an kai gabatar aka ce Hassan Abdulkadir wani lokacin sai in taso sai a ce ai ba ni ba ko kuma aka ce Abdulkadir Hassan shi sai ya taso a ce ai ba kai ba to kaga irin wannan ga kaga mu wannan yana faruwa an gane wannan yana faruwa shi ne yake cewa sunan sai ya rikice wa wasu marwaita wa qad sannafa al-khatib fi hadha an-naw kitaban al-khatib al-baghdadi ya ya wallafa ya wallafa wani littafi a tattare da wannan nau'in sammahu rafi'ul irtiyab fil qulub min al asma'i wal ansab haka ya kira sunan wato mai dauke ko kwanto a cikin zukata daga cikin zukata daga sunaye da kuma dangantaka ko dangantuwa to dan ya tantance irin waɗannan sunaye masu rikitarwa wani gaba ya koma baya al-aswad bin yazid yazid bin al-aswad wanne ne za a fara gabatarwa akan wanne na biyu au fi ba'd al-huruf ko kuma a wani sashi na harufa harufa kawai za su bambanta mislu misalin ayyub bin yassar wa ayyub bin yassar na farkon bin yassar akwai tashdid tare da tashdidul ya na biyun kuma bi takhfifil ya abin nan abin nan abin nan a taqdim na akwai tashdid sannan akwai kuma تقديم السين على الياء wannan kuma nan babu tashdidi sannan kuma akwai taqdimul ya ala sin kun gane kenan ayyub bin sayyar wannan na farko ba yassar ba ayyub bin sayyar nabiyun wa ayyub bin ayyub bin yassar bin yassar daga nan sayyar akwai shadda amma yan sun tashi rubuta su ba ruwansu da sa shadda kuma ba sa sa digo ko gane kada in ka zo zaka ga rubutun sun yi kama da juna to ayyub bin sayyar ne ko kuma ayyub bin yasar bin yasar nabiyin kuma babu shadda ba zaka ce yasar ba kuma yasar to kai wannan ma zai rikitar to duk wannan suna daga cikin nau'uka na almutashabih a isnadi ashhurul musannafatu ashhurul musannafa al musannafati fihi mafi shaharar al musannafati littattafan da aka wallafa fihi a wannan a wannan nau'i na na hadisi ko na abin nan wannan nau'i na na abin nan yana a wannan nau'i na ilimi domin kowannen su ilimi ne mai zaman kansa ba za ka ce masa hadi wannan nau'i na hadisi ba tunda ba hadisi ba ne an gane ko ba za ka ce masa wannan nau'i na ruwaya ba tunda ba ruwaya ba ce da haka dai ma'arifa ce wani ilimi ne kenan a wannan nau'i na ilimi kenan mafi shaharar littattafai da aka wallafa a wannan nau'i na ilimi alif na farko talkhisul mutashabih fi rasmi talkhisul mutashabih fi rasmi wa himayatu ma ashkala minhu an bawadir at-tasfihi wal wahmi dogon suna ne من سنة لتافنا تلخيص المتشابه في الرسم wa himayatu ma ashkala minhu an bawadir at-tashifi wal wahmi la al-khatib al-baghdadi rahimahullahu ta'ala sannan akwai na biyu akwai talit talhis talit talhis ya zama suka ce kamar wani reshe ne na wancan ko kuma ciko ne na wancan da ya gabata talit talhis shi ma lil khatib aidan shi ma nashi ne wa huwa ibaratun an tatimma ga bayanin nan ma ce ibara ce game da cikan kewa aw zailin ko kuma wutsiya reshe lil kitabi sabiq na littafin da ya gabata wa huma kitabani nafisani wanda su biyan littattafai ne guda biyu masu tsada lam yusannaf misluhuma fi hazal bab ba a wallafa irinsu ba a wannan babu babu irinsu a wannan babu ya sa lamba ya ce tujadu minhuma nuskhatani kamilatani fi dari al-kutub al-misriya hada samun nuskha guda biyu cikakku a darul kutub al-misriya wace wa indi suratu anhuma yace ina da hoton su ko yana da wata sura daga gare su mu dauki almuhmal shi baya da yawa sai almuhmal shi ma wani nau'i ne na idimi ta bangaren isnadi shine nau'i na wannan na bakwai shine matashiya ta bakwai alif na farko ta'rifuhu ta'rifun almuhmal a alif lugatan a luga idan aka ce almuhmalu اسم مفعول ne min al-ihmal ism maf'ul ne daga al-ihmal bi ma'anar tark shine da ma'anar barin abu ayi ayi ayi sakaci ayi watsi da shi ka anna rawiya taraka taraka al-isma biduni zikri ma yumay ma yumayyizuhu an ghairihi ka ce dai marawaicin ya ambaci sunan kuma ya bar shi ba tare da ya ambaci wani abu da zai tantance shi daga waninsa ba kawai sai dai zai ambaci suna amma ba tare da ya ambaci wani abu da zai za a iya tantance wannan sunan daga waninsa ba an gane to ya bar wannan bai yi ba to sai zo sai rikitar da mutane a kasa gane wane ne ba na biyu istilahan a istilahi an yarwiya arrawi an shakhsai ne marwaici ya ruwaya daga mutum biyu muttafiqai ne filismi fakat wanda sun yi ittifaki a suna kadai aw ma'alismi abi ko kuma sun yi ittifaki ta a suna da sunan mahaifi au nahwi zalika ko abin da ya kama da haka kamar alkuniya ko abin nan nisba ko wani abu irin wannan amma walam walam yatamayyaza walam yatamayyaza bima yakhussu kullu wahidin minhuma ba a bambance tsakanin su ba da abin da zai keɓance kowanne daga ɗayansa ba kawai an zo an ambaci suna da sunan uba ko hadda alkuniya ko wani abu ko laƙabi ko ne amma ba a bambance wannan daga wannan ba da wani abu da zai bambance wannan daban wannan daban in ka zo sai ka kasa gane wanne ne cikin biyu mun gane wannan to wannan shi ake cewa al-muhmal gaba na biyu mata ya durru ya durru al-ihmal to a wani lokaci ne irin wannan ihmal din yake cutarwa marwaici yayi irin wannan ihmalin a wani lokacin ne yin hakan yake cutarwa ce in kana ahaduhuma siqa wal akharu da'ifan yakan cutar ne idan ɗayan su amintacce ne na biyun kuma mai rauni ne li'annahu la nadri man ash-shakhs al-marwi man ash-shakhs al-marwi anhu huna don mu ba mu sani ba wanne ne wani mutum ne aka rawaito hadisin daga gare shi anan tunda ba mu da wani abu da zamu iya bambance tsakanin wannan da wannan فربما كان الضعيف منهما فربما كان الضعيف منه yaso da dama zai iya kasance mai raunin ne aka ruwaito hadisin daga cikin su su biyu mai raunin ne amma mu ba za mu iya gane ba tunda ba a yi amfani da wani abu da zai bambance tsakanin wannan da wannan to in mai raunin ne kaga fayad uful hadis hadisin zai zai zama mai rauni ne to amma rashin ganewa muna iya cewa wancan din ne mu inganta hadisin alhali kuma hadisin mai rauni ne kina akwai buƙatar a tantance don kada mu cutu ta hanyar inganta hadisin da da bai inganta ba ko mu raunana hadisin da ya inganta amma idza kana siqataini amma idan duka biyun amintattu ne to fala yadurru al-ihmalu bi sihhati al-hadis to wannan sakacin da aka yi ba zai cutar ba game da ingancin hadisin لأن أيا منهما كان المروي عنه فالحديث صحيح domin kowanne daga cikin biyun ya zamo shi ne aka rawaito hadisin daga gare shi to hadisin dai ya inganta dama shi ne dai bukatar bukatar maji hajji ya yi aikin haji ba sallah kaɗai ba ce bukatar maji hajji sallah a ba sallar kaɗai ba dai ya yi hajjin don sallah ba ita ce hajji ba da haka dai bukatar mu in hadisin ya inganta to duka biyun amintattu ne da haka in mun kasa gane ma wane ne hadisin za mu yi aiki da shi dan mun san ko ma wane ne hadisin ya inganta mun fahimta misaluhu misalinsa alif na farko idza kana siqataini idan su duka biyun amintattu ne ma waqa lil bukhari min ruwayatihi an ahmad abinda ya abku ga imam al bukhari daga ruwayarsa da yayi daga ahmad an ahmad ghair mansub kuma ba tare da ya danganta ahmad din ba da mahaifi ko gari ko kaza an gane an ibn wahab yace shi kuma daga ibn wahab an ahmad an ibn wahab yace fa innahu imma ahmadu imma ahmad bin salih ko da ya zama ahmadu ne bin salih aw ahmad bin isa ko ya zama ahmadu ne bin isa wa kilahuma thiqa to kowanne cikin biyun kuma amintacce ne haka imma mun kasa gano bin salih ne ko bin isa babu da matsala za mu aiki da hadisin saboda duka biyun amintattu ne ba na biyu idza kana idza kana kana ya kamata idza kana ahaduhuma ku cire alif din nan tunda ba za a kawo damiri ba kuma a kawo ismu zahir idza kana ahaduhuma siqatan wal akharu da'ifan idan ɗaya daga cikin biyun ya kasance amintacce ne na biyun kuma ya zama mai rauni to nan ne matsala take lalle akwai bukatar a san wane ne cikin biyu to misali a kansa shine suleiman bin dawud akwai kuma wani suleiman bin dawud shi ma an gane to in kana iya sa nisbar da za a gane bambancinsu in ka ce alhaulani ko ka ce al-yamami ɗaya al-yamami ɗaya alhaulani suleiman bin dawud al-khawlani akwai suleiman bin dawud al-yamami to sai kawai ka zo ka ce suleiman bin dawud ka yi shiru daga nan baka ce mana al-khawlani ba ko kuma al-yamami ka kai ihmali ana kai ihmali to kuma ɗayan su mai rauni ne shi al-khawlani din siqa ne amma al-yamami mai rauni ne to kaga ba za mu gane wanne ne cikin biyun ba yau to nan ne matsala take to shine ce fa in kana al-khawlani fa huwa siqatun idan alkhaulani ne to kai wannan amintacce ne ba mu da matsala wa in kana al-yamami amma in al-yamami ne fa huwa da'ifun to wannan mai rauni ne to nan ne nan ne rikicin yake to akwai buƙatar lalle a gano wanne ne in ko ba a gano ba sai da ayi tawakkufi a ci gaba da bincike sai an gano wane ne cikin biyu gaba na hudu al-far'u bainahu wa bainal mubham bambanci tsakanin hadisi muhmal da mubham wace walfarku bainahuma bambancin da yake tsakanin biyun annal muhmala zike rasmuhu wal tabasa ta'ayyunuhu shi muhmal an ambaci sunan wanda za a ayyana ne ya rikitarwa za mu ayyana cikin biyun wane ne wannan ne ko wannan to kaga wannan muhmal kenan amma wal mubhamu mubham lam yuzkar ismuhu lam yuzkar lam yuzkar lam yuzkar ismuhu shi mubham ba ambaci sunansa ba kai sai dai a ce rajulun arrajulin daga wani mutum an gane ko misali ya ce arrajulin daga wani mutum to wani mutum wane ne in sahabi ne ba matsala amma in ba sahabi ba ne ai dole a san wane ne to wani ya zama mubham saboda ba ambaci sunan ba amma shi al-muhmal an ambaci sunan sai dai mayyaze shi ne ba a yi ba daga daga waninsa wanda yake yin kama da shi wannan ma mun gane to sai ce asharul musannafati fihi mafi shaharar littafan da aka wallafa a wannan fannin a wannan ilimin shine ce kitabul mukmal al mukmalu fi bayan al muhmal kitabul mukmali fi bayan al muhmal lil khatib nashi ne dai al khatib al baghdadi rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kanshi da raham al mukmalu fi bayan al muhmal to da wannan muka zo karshen wannan shi ma gaba to maka zo darasi mai zuwa insha Allah sai mu tashi gaba ta gaba za ta yi magana al-mubhamat gaba ta gaba insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رسول الله